الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الخاتم لما سبق الناس من الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالصبر شو يا سوك تشيغا حديث دا wasu ke dogara da dai cewa halika bid'a ce wanda Allah bai yi ba su islama sahabbai ba su yi ba sai su kawo wannan hadisi wannan hadisi bai amlana hada ma dai su nuna kowa shi ne shehu zai ɗauko wannan hadisi bayani cewa ba su fahimce shi ba ne dariƙa ba abin da aka faɗo ciki ba abin da yake ba daga ƙwar'ani da suna ka same shi ba da haka sun yi kuskure wakada sai da yariyar ƙari hijirin shifa ya faɗa fi ƙaunihi cikin inda ya ce ƙarar nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina wanda ya fara da wani abu cikin lamarin nan na mu cikakke na addini wani musulmi shi ko musulma wanda ya ce man ajila amalan laysa alaihi amruna wanda ya aikata wani aiki babu lamarin nan namu akan shi ya kage abin shi da gangan da gangan wabi riwayatin a wata ruwa sai ce man a da halafi dini na amalai sami shi wanda ya shigar da wani abu wanda bai cikin addini cikin addinin nan namu wa huwa kazalika wa fi ukhra a wata ruwa ko sai ce man ahdasa fi amrina hadha wanda ya farar da wani abu cikin lamarin nan namu na addini cikakke alama fi riwayatin sahihatin ai hada al'amurul wadin ya ce fi amrina cikin wannan lamari na addini na alwadihu wanda yake mabayani kamar rana alkamilu cikakke alladhi la yahtaju ila ziyadati wanda bai bukata ƙari Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga a kamaltu na kammala na cika ko wa atamamtu tamam cikin da haka babu wani abu wanda baya cikin addini sai dai yan fahimta kawai da kai ba na alladhi la tarda ziyadatin wanda bai buƙatar ƙari ihdas ma laysa min la ziyadati ihdas ma laysa min zuwa ga ƙara farar da abun da ba daga addini aka same shi ba kuma dai saminu da ya ce ai she allam ya kun lahu min alkitabi wasu na ta'adidun zahirun aw khafiyun malfurun aw musabbabun ya ƙara abun da yake baya da abun da zai karfafe shi daga qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi mabayyani ne ko ko koyayye ga lafazi za a faɗi ko ko za a kogar da shi a cikin abin da yake cikin alkur'ani ko sunna to ya kawo shi wa fi nuskatin a wata nusa sai ce ma laysa fihi fa huwa raddu abin da bai cikin shi ai zalikal muhdas wannan abin da aka kaga abin da aka fara au zalika shehul burus ko ko wannan abin da aka kaga fa huwa shi raddul lahu ai mardudun abin bayarwa ne gare shi gairu makabulin ba karɓaɓɓe ba ne ba wanda zai zo ya ma Allah gyara ko ya ma annabi gyara sallallahu alaihi wasallam to shehu ya ce ka ji hadisi ya kawo dukkan huskokin riwaya shi ko to hadal hadithu wannan hadisi asalin fil itisami bil kitabi was sunnati wa raddil ahwa'i wal bid'ah wannan hadisi shine asalin yin riku da ƙur'ani da sunna da mai da soye-soyen zukata da bidoyin da haƙaƙa ko waɗanda ilimin ko na suwa inta min wilarzi ceto an saha ya inganta anna sayyidina ali karramallahu wajhu sayyidina ali kada ya ce law shi'tu da na so la auqartu 80 ba'ira da nayi marakumi 80 kaya niki niki min ulumin nuqdatin lati taqba daga ilmomin da a kunshe cikin digon da a ƙasa ba ba bismillahir rahmanir ba digon ba ba turken ba a digon dai abin da ya kunsa to zan yi littafin da raƙumi 80 kowane sai ya ji jiki wurin kayan da za a dora ذكره الإمام الشعراني في الميزان وذكر لنفسه أنه ذكر في كتابه الذي سماه بالجوار المصول في علوم كتاب الله المكنون نحو ثلاثة آلاف علم شي إمام الشعراني يا أما تتشوى كنشي كنشي يا فدي wajen ilimi dubu uku cikin littafin shi da ya mai suna aljawar masu cikin ilimomin littafin allah albakunan koyewa wuciya wadda kusan salasati alam ilimi daban-daban daban-daban a ilimi dubu uku ba wai shahi dubu uku a ilimi daban-daban ya ɗauki wannan ilimi ya gama ɗauki wannan a ilimi dubu uku kaga ba ma wai bayanin ilimin ba kai yanzu a ce ka faɗa mana ilimi dubu uku kaga an an tada kai tsaye ba ka iya kada ya ce wa aka fai tufi tsayihi mawadi a istinbadi min al-ayati kuma na koyi a wuraren da na kubugar da ilimin nan daga ayoyi fi tsayihi cikin da ɗan abin da ke cikin littafi ya ƙi waɗin inda ya fi kai da ilimomin giratan ala'udu mai halillahi an tuza a bayanar ma'ajubin don kishi ilimomin sufa ya haɗullahi ka watsa su a daidaita su tsakanin mahajubai na cewa kai magana da mutane daidai hankalinsu manzo Allah ya ce kana so a karyata Allah da manzon shi ne khatibin nasa ala kadru kulin za ka yi magana da mutane kai daidai hankalinsu in ba ka za a ce karya ne kuma ba da yana karya ba doce da haka nan ban faɗin da bugar da su daga ayoyi ba ala shu'arani ya ce wa kada haka zahu shehu shehu shahabuddin ibn shehu abdulhaq ya ɗauki littafi wani ƙasaitaccen malami ne a zamani ba makasa inda littafin zana wajen shaharan wata guda وهو يزور في علومه yana ta duba da nazari cikin ilimomin nan wajen dubu uku da nahita ba a jaza amma da batun mutu istikhraji ilmin wahidin duk ba sufi ne ba sai ya kasa sanin inda an ka hidda ko ilimi guda wanda ya dubu uku ba guda to yayi yayi yayi yayi to kuma kaga irin su in sun kawo abu da sun duba sun san sauran magana tun da ya riga zama gulbi la sa da wuce ma in ba wajen ilimin sufanci ba faƙala ni ya mai kai ta ce mini wadda uka hadar kitab yi hadar zaman da ayi shaidi kai ko mi kai ka mi ka nuni da yin littafin ka haka da kai shi a wannan zamani kai littafin da komo da an gangaran cikin ilimi ba mu iya gane ku fito shin da a amfana ko ku me kakka mai dan me za ka littafi ka bata lokacinka kuma ba a fahimtar ka kun ba ya ba a da ikon cewa ƙarya ne abin da kike kun ba a gane ba amma ku ta san baban za ta aje shi da aje shi saboda me kai haka wa qultu na ce wa za tu nusratan li ahli Allah ta'ala na yi wannan littafi haka dan taimako ga sufaye ahli Allah ta'ala da kawo ni galibin nasi don zama mafi rinjayen mutane ya sufu suna zagin sufaye ilal yun sibuhum yana dangana su su sufaye ilal jahil zuwa ga jahilci mulki da suna suna cawai sufaye ba su san qur'ani ba ba su san sunna ba wato jahile ne to dan a gwada mu cewa ba malamai ma sai sufaye kamar wasu yan hakika suka ce wai dalilin shi ɗaya daga wata muna da karatu da ilimi amma sai da abin tausayi ba san hakika ba wacce wada ya rubuci da sa hakika shi dai nan suka tausan shi dai shi ne haka sun jalar ce wai ahadun layi sufaye jahilai ne ba wasan ƙur'ani ba ba wasan sunna ba faƙala li sai ya ce ana bulu fi nafsi da can in ji shi wancan malami ce da a raina ni ina cewa inni alimun bisra wa sham wal hijaz wa rum wal ajam a wannan zamani ni a cikakken masanin ƙasar misir wanda ba kamata a misira da sham da hijaz da rum da dukkan ƙasar bai bayo da ba laraba dokan da ke ba malami kamata wa kada ajastu amma da fata su ta firaji da zai da ilmi da wahidin ilmi da qur'an amma na kasa sanin fitar da makwatancin ilimi guda daga cikin ilimomin nan naka in hake da shi daga ƙur'ani ko guda na kasa fahimtar daga wacce aya ka samo shi wala fahimta min ma fi shi kuma wallahi cikin shi ban gane komi ba amma a zalika tare da haka wala a kadiru ala raddihi min kulli waje ko ba ni iya raddi littafin nan naka ta kowace nuka na diba na diba in ce karya ne kun ban da iko don bai kama da magana banza ba da an na sauratar kalamin da tafi don tumben magana da ke cike shi laisar bi sauratar kalamin mutilin wala amin ba sauran magana ce mai magana banza ba ko ko jari da gani kai ka san malami ne wanda ya sa abin da ya kai kuma wasa ba ta wannan aiki in ta hamilu lamsu dan shehi ya ce ma malamin karhumi malam yana mamakin ta a ce malami kamar ka wanda ya sa arabiya yana musun dariƙar da ya kana da littafai a ce baka karanta littafan nan ba kuma kaza kana ta inkari ai kamar tun da kana da arabiya ka doke littafan dariƙa ka karanta in ka ga abu musu sai kai ya ce ai kulle kai man da siya sai ya samu jawabin bayani ya karanta ya karanta ya dawo ya ce to ya fahimci komi illa abu guda jimina da ya ce falalar salatu fati ya ce ya ba za ka fahimta ba ce san me ce saboda ba ka yarda da mai littafin mutum asali ko ba karance shi ga wanda ya da shi ba in kana so ka zo wurin wanda da shi ya wuce jari ya karantar da kai jaharul ba'adis na haka na abin da ya ci yana ganin ba malami kamata dole shi ne wannan ya karanta bai gane komai kuma ya san ba maganar banza ba ce kultu na ce kala Allah ta'ala ai Allah ta'ala ya ce in ji shehu wa anzalna ilayka kitaba tibyana li kulli shay hakika mun sauka maka da alqur'ani yana zama bayani cikakke ga komi to li kulli shay'in kaga ba to gura ba duk komi da komi yana nan bayanin shi cikakke a cikin alqur'ani in baka gane ba to laifinka ne amma mun ba kawo ya zo ci shi dai bai ga rana ba wallahi yau duk bai ga rana ba tura da ba ta yi to ba ne lehin wa ne lehin gidan shi da haka nan ya ce zuwa da da ido ba haka komi da komi na cikin alkurani in ba gane wani abu ba to kai an ba gane ba amma yana nan وقال تعالى كما الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ومن سكتين برن وانا ابو wanda mu kawo shi a cikin alkur'ani ba wannan sakacin babu shi وقال تعالى قال تعالى يتي ويخلق ما لا تعلم Allah na halitta abun da ba ku sani ba da ka da kaga abun da ba ku sani ba ba musu za ka ba sai ka gode ma Allah an bayyana da shi kuma an fahimtar da kai shi wanzur ila jawabi sayyidina ali karramallahu wajahu ka dubi jawabi sayyidina ali karramallahu wajahu lamma sa'alahu abu juhaifa da ya tambaye shi yace hal indakum kitabun khassakum bihi rasulullah sallallahu alaihi ko ahlul baiti kuna da wani littafi wanda manzo Allah ke bace ku da shi sallallahu alaihi wasallama kana sai na ali yace la ba mu da shi illa kitabullah ta'ala sai dai littafin Allah ta'ala aw fahamun udiyahu rajulun muslim ko ko wata fahimta cikin qur'ani da hadisi wanda aka ba da shi kyauta ga wani mutum musulmi ce da gunzur sahiha al-bukhari kadi ba sai bukhari za a ga wannan Thank you.
لا الفاتح
والقاتل المعصوم
الحمد لله رب العالمين